أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
سورة إبراهيم مكية ce wato ta sauka a makka illa sai dai alamtar lallazi na baddalu wannan ayoyi biyun su ba su ba madina suka ba saboda haka ayoyinta ko ko hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu ko hamsin da hudu ko hamsin da biyar akwai sabani kan haka an ambaci wannan sura da suran annabi ibrahim saboda an ambaci kisan annabi ibrahim cikakke a wannan sura ko da ke ambata a cikin su- wasu surorin ma kamar suratul anbiya'i da su da baka to za a ce amma yaya ba a can ba ce suwan ibrahim ba sai nan to illan sa masuwa suna bayan hukunta wato idradin sunan sai da shi sunan suna din amurin tauƙifi ne duk da suran da kai sunanta kaza to al'amari ne na allah wanda ya tsaye da shi akan haka da yawa za ka ji suwa a bakwarku ma har kamar su su su za a yi suwar ya yi ayoyin su yawa amma ba a faɗe su da sunan ba sai wanda aka zo shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake fala bismillahir rahmanir rahim alif lam ai Allahu alamu bi muradi Allah shi ya san nufinsa da wannan suna wayannan harufa guda uku saboda haka wannan alkur'ani kitabun littafi ne an zanna muka saukar da shi ne gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da littafin ne don me Allah ya ce liturijin nasa don ka fitar da mutane min zulmati ga duhun kafirci da zalunci da kowane duhu ila nuri zuwa ga hasken imani an ce duhu dubbai na zalunci da kafirci ko da duka don duhu suna da yawa amma haske shi dai da shi da imani to saboda haka an saukar da ƙuranin ne don annabi ya sadar da mutane zuwa ga haske wanda zai kasu aljanna Allah ka sa ya zama mana haka
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد an saukar da shi ne bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ba haka kawai sako saka ba babu dalili ba da izinin Allah ne ila sirati ka shiyar da mutane kuma hanya hanyar al'azizul hamidi mai rinjaye mai buwaya alhamidi abin kuma godiya shine Allah to shi ne ya saukar da wannan littafi don ka da mutane daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani wannan kuma shi zai kai su ga hasken shiga aljanna Allah ba mu الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
Dijjal in ka ce Allahi ya zama canji ne daga adabi da aka yi na bayani da abin da ya zo bayan sa sifarsa ne wannan ka'idan tauhidin ne ka'idan nahu ne ko ka ce allahu in ka faɗi haka to ya zama mubta da ke an sake wani magana ne zuwa ga hanyar mabuwayi abin godiya waye shi mabuwayi abin godiya shine ya ce allahi allah allah shine mabuwayin kowa kuma shine kuma ayyukansa duk abin a gode musu allazi da ma fi sama da rani wanda abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai dun launa su ne milkan wa halkan wa bidan ne mallakan su ne dole ko su ki kuma halittar su ne shi kadai yayi kuma bayan sa ne shi kadai ya kamata su bauta masa Allah ka sa bauta maka wa wailu halaka ya tabbata lil kafirin kafirin daga mene ya ce min azabin shadidi daga azaba mai tsanani wanda za su je su sami shagun Allah kafirai suna da azaba mai tsanani wanda za su same shi ga Allah Allah kiyaye
الذين يستيقون الحياة الدنيا على الآخرة ويسجدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
suwaye wanda za su gabu da azaba mai tsananin nan agun Allah shi da yake Allah zina wa'anda ya sahibu da suke son alhayatun duniya rayuwar duniya alal ahirati kan lahira wanda su ɗauki duniya akan lahira to su ne masu irin wannan su ne da su gamu da azaba mai tsanani Allah matsa musu a lahira waya su duna suna tara mutane an sabi gabin addinin Allah waya muguna suna nema ma addinin Allah wajen karkata to ulayaka wayannan masu wayannan sifa guda hudu yi barali suna cikin bata bai dimi nisa ga hanya suna nesa da tabankin aljanna mu وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
Allah ya ce wa ma'azan na ba aiko min rasulin manzo ba illa bilisani kaumihi sai ya zo da harshen lungan mutanensa duk annabin da ya zo yakan zo ne da harshen mutanensa saboda haka da shi annabi da ruwansa duk haka ne idan ka ce haka to yaya annabi aka ce da mutanen harshen mutanensa shi ne larabci kadai to sauran yare duka fa sai ce a allazi usul lahum wanda don duk yaren da ake a duniya annabi manzonsu ne to saboda haka annabi ursula da ka fasina su an aiko shi ne ga dukkan halitta ko da yake shi wasu yaren ba ji ya yi magana da su ba amma abin da ya sa don bai haɗu da masu yaren ba ne amma kowane yare da hausa ne da a lokacin hausa suka je in ba hausa ya je kusa to da hausa annabi zai masa magana kowane mutum Allah yana masa annabi yana masa bayani ne da harshen al'ummarsa saboda kowace larabci in ka a cikin tarihinsa za ga sauran ƙabilun laraba duka yarensu ba ɗaya ba ne amma kowane ƙabila da maganin da yarensu yake musu magana sau saba haka dukkan mutane ma inda annabi da duk ƙabilun duniya sun zo a zaman da annabi yake da rai in sun je gunsa da yaren su zai musu magana je to saboda haka kowane annabi ne an aiko shi da haccen mutanen salibin bayyana lahum don ya bayyana musu abin da ya zo da shi saboda kowane mai yare in annabi da zai sami da shi to a yarensu zai masa saboda haka ne mai ishiriniya yace jadirun li kulli madhi min kulli mandihi annabi ya dace da yabo kowanne kowanne irin yare kowanne yare kai ya kai bi annabi da ka sami laya don in annabi ne ba da in shi annabin yana ji in kuma da zai zo gun da za a shi ma da yaren zai maka magana saboda kowane kowane yare ba baya ba ne allah yana son kowane yare kamar da yake son wani dukkan halittarsa amma ya keɓance shi ne da laraba don dole ne a haifi mutu a cikin ƙabila daya fayyunin lawa allah yana batar da man ya sha wanda ya so ɓadda shi ya bata komin wayonsa allah kiyaye ne wa hadi yana shi yadda man ya sha wanda ya so shi kuma komin wautansa wal azizu allah shi ne mai mulki mabuwayi cikin mulkinsa allah kimu goni cikin aikinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam allah yana bada wanda ya so komin iliminsa yana kuma shiryar da wanda ya so komin wautarsa shi ne ya ce alamtar mai ra'iya ya ce alamtar kuffara fahimdi fahimdahun ma'al ilimin kanu sharu a halin wara kubra ya ce ba a ganin turawan faransa wato turaren duka tare da suna da ilimi an su masu sun kowa kafuti ga shi Allah ya ba su ilimi har da ɗan adam suna ganin abin da ake ce masa da katul kalbi wanda yanzu sukan fede mutum a yanzu ya zama babban abu amma sukan fede mutum su ga gunda zuciyarsa take numfashi da yadda zuciyarsa take kadawa tana sun gani amma duk wanda bai sa sun yadda yi Allah ba sai suka ɗauka su ilimi suka ci sun manta da Allah da ya fitar da su sai su tsaga mutum su ga da yadda jininsa yake tafiya da zuciyarsa da komai nasa amma in sun dinke sai su sai su zuka kansu ɗauka su ilimi ne kuma sun wanka wani hikima ce wanda Allah ya ba su to saboda haka ne Allah shi ne gwani mabuwayi ولقد هتيتا farkon tarihin an sanna musa mun aiko annabi musa bi ayatina da ayoyi annabi musa jikan annabi yakubu jikan jikan jikan yakubu to allah ya aiko shi da ayoyi guda tara aka ce masa an tsukurin nasa ka fitar da mutane ka fitar da mutanenka shi mutanensa ne kawai kowane annabi yakan zo cikin kabilarsa ne kawai yi amma wanda Allah ya hada masa kiran sai annabi Muhammadu to shi ke nan aka ce ma annabi Musa ka fitar da mutanenka milin zulmati da zaluncinka kafici ilan nuri zuwa ga haske na imani to مجيب وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور to da ya za a fitar da su daga duhu zuwa ga kafiki zuwa ga haske zuwa daga duhu zuwa ga haske hasken kuma na imani shine Allah ya ce ga yadda ake yi wa zakirin ku tunar da mutane bi ayyamin la da ni'imomin da Allah ya musu kowane mutum ka duba kai kanka ba kan ka duba wani in za ka gode Allah duba kanka ka lafiyar da Allah ya baka komin talauci ka duba lafiyar da Allah ya baka da hankalin da Allah ya baka wani bayi da hankalin wani bayi da lafiya ina ce shi na to balle kuma Allah ya baka abin da za ka ci da da sutura da komai da komai to ka ce musu tunna ni'iman Allah ba zai maka a banza ba saboda haka mutum ya sani Allah ba zai masa ni'ima a banza ba ka tun da su inna bi zalika ka san haka a cikin tuwar da mutane da ni'imomin da Allah ya musu la ayatin akwai ayoyi likulli sabirin ga dukkan mutum mai haƙuri akan bin Allah shakurin mai godiya ma neman Allah komin talaucinka to za ka yi haƙuri kan ka bi Allah saboda an gaya maka nimomin Allah kuma nimomin Allah nan ya ce wa in taudu nimar ta tusa da ku za ku ƙididdige niman Allah ba za ku da ku ƙidaya nimomin Allah ba za ku iya ƙididdige ba ko kai kanka ka je ka kwanta ka tuna abubuwan da Allah ya maka da abin da bai yi wani ba komin ka samu ka akwai abin da Allah ba ka bai bai wani ba kakan ga nimomin gashi irin wannan kamar wani lokaci ma Allah Allah ya sha mutum wadata da lafiya da komai amma ya hana shi aihuwa yana so ya haihu har abada ba zai haihu ba to wannan kawai ka tuna kai kuma da talaucinka har ana ce wala sai Allah ya tuno maka wannan nima shi kuma ya san nima ne ko da yake mutane sun dauka idan mutum Allah ya ba shi da ba nima bane da ni'ima ne idan ka haifi da in ka haife shi da bismillah to har abada duk numfashinta ana rubuta maka lada hajji kofinsa to yaushe kuma in yayan suna da yawa saboda haka musulmi Allah ya sunsa to ba Allah duk abin da ya maka yana son ka a takaici ka zahiri kuma gashi in kana da yaya an ce bayan salati malami farkon wanda bayan sun gode ma Allah shi ma annabi salati in dai suna addu'a to su maka addu'a ko da ka mutu to wannan ma ma ne wanda bai da ba zai samu wannan ba to saboda haka nimomin Allah da yawa to mu je قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جئكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم annabi musa sai ya bi umarnin allah wa'azin da ya so musu sai ya tunatar da su ni'imomin da allah ya musu kacin da isra'ila musa lokacin da annabi musa ya faɗa alƙami ga mutanensa ya ce uskuru ni'imatan lahi alaikum ku tuna niman da allah ya muku don dama ya ce wa zakirhum bi ayyamin lahi to ya ku tuna niman da allah ya muku izan ja ku lokacin da ya tsirar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna ya su muna ku suna kallafa muku su al'azabi mummunan azaba har wani zabbi huna na ku suna yanka ‘ya'yanku da aka haifa maza kuna gani a yanka ɗanka ka san bala bai wuce nan ba wani sabbin sakun ‘ya'yanku mata kuma suna taraya su ba su ba su saboda su su kuma su walakantu idan mata suka rayuwa a duniya in ba su da maza ba walakanci ba ne saboda wani boka ne ya ce masa akwai ɗan da za a haifa cikin bari isra'ila yanzu shi ne zai zama dalil tafiyar mulkin to shi ne ce ai sai mun basu to bi zarifin cikin wannan tsirarwar ko cikin wannan azaba da Allah ya yake bala'u a cikin tsirar da Allah ya muku akwai bala'u nima kuma a cikin tsirar da Allah a cikin azaban da shi Fir'auna yake muku akwai jaraba daga Allah azimun babba Allah ya kiyaye وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لعزيزنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
وإذا أذن ربكم كتنا يا عند أبنجزنكم يا سنر ومتعني لئن شكرتم إن كن gode niman da na muku godiyar me shine mene shine ku yi tauhidi kuma ku bi Allah ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kuma ka bi Allah ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi haji ka yi bi iyaye ka yi ayyuka alheri ka sada zumunta da kuma dukkan ayi- alheri to in kun yi haka to lazilin na kuma zan kara muku da imani in ka gode zan kara muku wala yan gabar da kun kuma kuka kafurce mini kuka yi jayayya da niman da Allah ya muku kuka kafurce ma Allah kuka same shi to Allah zai muku azaba inna azabi ni azaba na ka san azaba na ji Allah da shadidun mai tsanani ne ba a iya ba da ba irin azaba wani bane banda Allah wa zai yi ma mutum azaba a cikin wuta bai mutu ba ko ba zai kare mutum wala ya mutu fi hawa la ya ya jefa shi a cikin ta kawai yadda wuta take cin itace ake take cin sa amma ba zai mutu ba kuma bai rayu rayuwa na jin daɗi ba wannan ba za ba ne to ba ma wannan ba ko a nan duniya Allah ya saka maka rashin lafiya baka san azaban da ya tsani ba komai ya dan sauke maka babu to yace to azaban sa tana da tsani to وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى نبي موسى يجي ما mutanen nasa bayan ya tunar da su niman Allah ya ce kuma su bi Allah ya ce to in takfuru in kun kafirce ma Allah ba ku goye niman sa ba ku yi tauhidi ba in kun kafirce an tunkuwa mun fi yadda jami'an da wanda duk suke bayan kasa duk duniyar na muhallin mu kafirce ma Allah ba abin da ya rage Allah ba wai yana ce hadisin nan wani don yana jin wani daɗi ba ba kare shi da komai ba in an kafirce masa Ba- Allah Allah ka samu biyu ka yawa fa inna Allah Allah la ganiyun mawadaci ne ga ibadan talikansa hamidun godadde a cikin aikinsa aikinsa shi abin gode a gode masa ne mutai kulli hamdi ya cancanci a gode masa ma'ana in kun kafice ma Allah ku da mutanen ƙasa duka wannan ba zai rage Allah a mulkinsa komai ba ba ba ba ba irin mulki na duniya ba to ba ku rage shi da komai ba yawa kuma idan idan kuma kuka bi shi ba ku kare shi da komai ba saboda haka ma shi ku ne kuka karu amma ba abinda ya samu- ba abinda zai cutar da Allah sai dai in ka bi shi kai ka karu yawwa fa inna la alla la gani mawajibati ne hamidun abun godiya alim ya tukum ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود
Allah tabaraka wa ta'ala ya bar wancan maganan ko to annabi Musa mun ce jikan Ibrahim jiko jikan jika mafa to yanzu kuma gashi Allah Allah ne iko da su ko Allah zai maganan kakan annabi Ibrahim din kuma alam ya tuku nabau a sai labari bai zo muku ba ai kuna da labari allazina min qablikum wanda suke gaban ku gaban Fir- gaban shi annabi Ibrahim ne gaban shi annabi Musa da ake fara su waye yace qaumi nuhu mutanen annabi nuhu ba ku ji labarin su ne wa adin da adiya mutanen annabi hudu wayannan duk gaban zuwan annabi Ibrahim ne wa samud da samudawa mutanen annabi salihu ai kuna da labarinsu kai wanda zina min badin da wanda ma suke bayansu wanda suka zo kafin su la alamun ba wanda ya san yawansu illallah sai Allah duniya tsohon gari likasatin saboda yawansu wanda ya zo ya wuce wanda ya zo ya wuce duk kuma Allah zai tara mu da mu da su za mu ne sabi ranar ɗaya lokacin da na haula wala quwwata illa billah to ai kuna da labarin annabi nuhu da mutanensa da adiya annabi hudu da samuda da kuma wanda suka gabace su wanda idayuwa ba zai ba babu wanda ya san adadinsu sai Allah ja'alu musulun manzanninsu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji hujja bayyananne akan su suna da gaskiya amma su fardu suka maida al'umman suka maida ajiyar hannayensu nufiya bayan cikin bakinsu wato sai suka ji zafin suna masu magana har su kasa ya zunce a bakin sai suka ciza wa kasa matukan fushi ke na ko sai suka yi fushi ba su bi su ba wannan duniya haka ta rubi mutane min shi da daga zararin fushi wasu cewa da suka ce su bi allah nan su raina su ne ba ku ji ba ne haka ya yi umma ka sani ba ka sani har abin gashi ya zo kanka wa ƙalu suka ce kafana bikum bi ma su mu mun yi kafirci ma abin da aka aiko ku Allah zamikum a kan riya ku ku yan haka Allah ne to mun yi kafirci ma Allah haka dan adam yake yana da ban kama wa inna mu la fi shakkin muna cikin kokonto ma a ce Allah ɗaya ne muna kuma kokonto min matar una nana abinda kuka cewa mu zai gare shi mu ribu kuma kokontun ma mai afar da kokonto muna tattar a ce wani wasu Allah zai aiko wani suna kokontun haka to mu je قالت رسله وات الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوفر- ويوفركم إلى عجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يريدون أن يصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين
kalar rusulun manzannin nasu sai suka gaya musu sun ce suna muna mun kafuce ma abin da aka haiku ku muna ma shakka mai kuma ta shakka ma mai tsananin shakka sai manzannin suka ce abin layi yanzu Allah a ce muku Allah a samu- samuwan Allah shine shakku ku ku hoto yanzu a ce maka akwai Allah shine za ka yi ku hoto wannan istifhamu inkari tambaya ne na gardama la shakka fi fi tauhidi la ai shi Allah ba ko kwanto cikin tauhidinsa lidalail zahir alayhi alayhi don dalilo wanda suka bayyana kansa kowa zai gane za ka ga sama za ka ga ƙasa za ka ga kai dan adadin ma za ka ga halittunsa duk shi yayi to wanda ya wannan abu yanzu za ka ce kana kukundun yana nan ai ba za ka mai ko hankali ba zai kukuntu ba fadin sama dolanin shi ne fashin fi da sammai da ƙarfai yad'ukum yana kiran ku zuwa ga biyayyansa kuma in kun masa li yaghfira lakum don ya gafarta muku min zunubikum daga laifinku ba in ma kun yi ku ko garu Allah zai gafarta muku laifukanku inna islam don su musulunci yana shafe duk abin da ka aikata kafin ka musulunci to saboda haka to to domin haka ne Allah yake kiranku bai bai ku a sake ba domin zai gafatar ku zurbanku in kun bi bi shi kuma wani ya kawo ya muku jinkiri ba duniya kuke so ba to ya muku jinkiri a duniya ko muku- ko kuma ya muku jinkirin azaba ila ajali musamman har ajali abun ambato shi ne lokacin mutuwa Allah ba ba za ka mutu ko- ko mana yar'uku mu ila da'ati Allah yana kiran ku zuwa gabiyansa li amran don al'amari biyu ne da yake kiyan gata ne gare ku kaga zai gafarta muku zunubanku zai muku zinkirin azaba ko kuma yi muku zinkiri a junan da kuke so bi an ta yi shu fi duniya da ku rayu a nan duniya salimiya kuna lafiyayyu babu walakanci babu kana tsoron shafewa ko kuma idan kuma in ku mutu kan imani kuma ku je ku shiga aljanna to dalilin da Allah ya ku fa fasun bisa da dani in kwa ku kun rabo kenan da arziki biyu arzikin duniya da arziki lahira in abin ya koma da kai kan yi ka shiga aljanna Allah ka samu shiga aljanna to to dalili kenan zai jinkirta muku har ajali musamman ƙalu sai suka ba da amsa ko mazanin inan tunkufa muku zama komai ba ko kowa ba illa basharun musulna ku bai mana wannan magana ai ku mutane ne kamar mu turiduna kuna nufi ne wayanta su duna ku tare mu amma ka ne abu da abawuna ga abin da suka iyayen mu suke bauta da gunki kuna neman ku hana mu bauta gunki ne to ba za mu bari ba suka ga manzannin Allah walakin Allah ai Allah ai fatu na ku kawo mana bisu da hujja mubinin bayyananniya ku kawo hujja zahiri akan ku kuna da gaskiya wannan gaskiyan da suka faɗa na farko kan ba su yarda ba wanda bai daidai ga wasu kan farkon nan ba to zai daidai wani gaskiyan kenan saboda haka wasu ka musu hujja
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
kallon musulun manzannin nasu suka ce musu mun ji ina nuna mu zama koma ba illa bashar musulun sai mutane ne kamar ku kamar yadda kuka fara amma abin a hakika ba haka ba walakin Allah sai dai Allah a mutanen ma da ba daidai suke ba ya munnu ya kai baiwa alaman ya sha kan wanda ya so min ibadihi da bayinsa Allah ya kai baiwa a cikin mutanen ma ba ɗaya suke ba wani Allah ba shi annabci wani Allah ba shi wadataka wani Allah ba shi sarauta wani Allah ya azurta shi ai kaga ba ɗaya ne kake ba matalauci ba daidai suke da mai arziki ba in da a biya bukata shi ba zai iya bukatunsa ba talaka ba daidai yake da sarki ba don zai iya hukunta shi kuma mutum mutum kare mutum mutane kawai ba daidai suke da annaba ba ba kwanan na babu gare mu an ya ce ku mu kawo muku bi sulhanin da hujja illa bi iznillahi sai da izinin Allah sai da umurnin Allah domin mu bayi ne wanda an ribace mu bayi ne na Allah ba mu da iko sai da abin da Allah yi mu dai an ce mu gaya muku ne wa alallahi ga Allah fali ya tawakkali mu'minun mu'minai duk su dogara da Allah su gobe ko amince da Allah mu je قال لا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا من يساميم Allah na tawakkala ba za mu dogara alallahi ga Allah ba, ai babu abin da zai haula mu mu yi imani da Allah. la mani a lana min zalika ba abin da zai nuna ka ji abin da zai nuna an mutane sai ka ji mutane suna suna suna faɗan abin da suka zo a kulani yanzu kwanan na akwai wani yana yana yin yana talle a gidan rediyo wai yana cewa wannan ayin yake jiya yana na yana cewa wasu mai dori ne ko ana faɗa a rediyo shi ne dole ne to wayannan maganar da suka yi ya yi maganin da maganarsa ko kaɗan ba sai ɗan kuma Allah zai tambaye shi ba dalilin da ya juya maganarsa zama abinda Allah yake nufi daban in dai zai yi maganarsa yake maganarsa ba amma yana na yana falon wai yana bayan wai gidan wane kwastam yana kan da har shi wanzamin ne mai dori ne to sai sai ka ji ya jawo wannan wai wai a su wata rayuwa to shi wannan maganar ce Allah so ne wani abin sai ka ji kaman ka mutu amma ba dama ya samu gun fada ya fada kuma wa malana mai ya same mu Allah na daukar Allah ba za mu godogar da Allah ba wa kad hadana Allah ya shirya da mu subulu na tafarkin mu wala nasbiran za mu hakura alama azaitumuna kan abin dauka cutu to Allah ga Allah fa ya tawakkalul mutawakkiluna masu dogaro su yi dogaro duk mai dogara ya dogara da Allah Allah ce mu kai mu وقال الذين كفروا لرسلهم وليخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم من لنهلك الظالمين وقال الذين كفروا كافرين كتك فلا da rusuliyun ga manzanninsu da Allah aiko suka ce idan kuna faɗin wannan da nuru zannakun za mu fitar da kumin azina a ƙasan za mu kore ku a ƙasan aure da udun da ko ku koma fimin latina cikin tsarin sai dai ku bacce ba Allah ɗaya din nan ne ku komo ga tsarin nan ne da barku suka firgitar da wanda zai firgita amma su annabawan Allah ba su fitar da su to ba wa ilai rabbun ubangijin su ya musu wahayi da nurukan na zalimina ku haƙura kawai za mu halakar da kafirai kuma ku kasansun da suka ce kasansu ne Allah zai mallaka muku da kasan Allah ka ce musulmi
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي
ولنسكننكم idan mun halakar da su kafiran kuma su da suke ce kasan su za su kore ku to za mu zaunar da ku a cikin al'adar kasan min bajin bayan su za mu halakar da su za mu ba ku kuma kasan dama kasa na waye na Allah ne zalikan nan nasiran da Allah zai bayar da gadar da kasa mamuminai liman kafa ga wanda ya tsoron makami matsayina ne wanda ya tsoron tsayawa gaba ga Allah to haka ne Allah shi zai taimake shi zai ba shi nasara idan wani mutum ya yi ruba ga kansa sai ya ruban kansa amma ba zai iya cutar da shi ba wa kafa ma'awai mutumin da ya ji tsoron an azaba ne muje واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
wasabtahu sai annabawan ko manzannin Allah wasabtahu sai ka nemi buri wato suka roƙi Allah nasara kan istansar rusul billahi su manzarin suka nemi taimako da Allah kan mutanensu masu ruban nan wa kaba kullu jabbarin alim dukkan mutum mai girman kai mai taurin kai ya tabi mutakabbir wanda wanda bai bin Allah to shi ya tabi mai taurin kai ga gaskiya mu je ورائه جهنم ويسقي من ماء سديد
min wara'in ta ba gabansu a can idan sun je lahira to jahannama za su gauru jahannama wani za a shayar da su min mayin daga ruwa sadidin na diba kuwa ma ya sinu shi ne abin da ke gudana daga cikin yan wuta yana ture da diba da jini to shi ne abin da za su sha in sun tafi lahira ba su yi girman kai ba to za su gamu da abin da mai girman kai ga masu Allah kiyaye mu
يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ
ya jarrabu yana kurban wannan ruwan wannan ɗiba ɗiban ɗan wuta ɗin to yana kurba yana haɗewa ba da wa- wala ka bisiku ba zai iya haɗewa ba amma don dole sha don abun yana da muni yana da doyi amma haka zai zai sha waye za masa shi ne mai girman kai wa ya fi mautu sai mutuwa ya zo musu kuma wato yana a- dalilolin mutuwa sai su magare shi na kowane nau'in azaba min kulli makayin ta ko'ina ta ko'inansa amma wa ma hobi mai yake shi ba zai mutu ba zai samu ya mutu ba ina can a mutu a huta kenan to ba zai mutu ba wa min warahi da bayansa wato gabansa kenan ba da zalikar azab bayan wannan azaban kuma akwai azabu azaba galizin mai kauri akwai azaban Allah yana da yawa da dukan mala'iku da cizon macizai da harbin kunami da abubuwa dai wanda ba za ka ji kunama da yan ta harbi mutum zai rika jin zafin sai ya shekar dubu wannan dafin tafiye abin nan kuma kunyamin suna nan kuma harbinsa suke yi yana jin wannan yana jin cizon misiji yana jin dukan mala'ika yana jin azaban wuta duk Allah zai tara mutum yana jin kowane daban-daban in ya sabi Allah to Allah ka sa ba za mu sabi ka ba wannan aya shi su ne akwai wani akwai kisan wani ana ce masa walidu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu walidu a cikin wannan al'umma ya fi walidun fir'auna shari yawa shi ke nan ko sai aka zo aka same shi a cikin zamanin mulkin ko banu labas ne shi ke nan shi sarki ne sai ya je kasan sarki shi ne limani sai ya je yi fasikanci da mace ya sa mata rigarsa ya je ta zo ta sallama mutane su bi shi dole to ranar sai ce zai yi istihara ya ga shi kan meye matsayinsa a cikin alkurani shi kenan irin wanda haɗa ƙur'ani din nan ya niyan yin abin da ya zo mar- ta han- ta hannun dama ko ta hannun hagu ya kan shi ne zai karanta ya ga matsayinsa to da ya bude ƙur'ani sai ya- sai ya ya ga istiharar nasu ta fada kan wannan wayannan ayoyi wastabtahu wa khaba kullu jabbarin anidin من ورائه جهنم ويأتيه موت مما م- م- موت ويأتي جهنم ويسأل من ماء شديد يتجرأه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ شيكنا سيغ يشتو sai ce ƙulani kai ne da gaya mun wannan sai ya rufe ƙulani sannan sai ya ta kike ta takardun ƙulani yana ce masa a tu'idu kulle jabberin anidin wa ha ana za ka jabbarin anidin iza ma ji ta habbaka yau mahashin ka ƙuli ya rabbi mazzaka ne walidin ya ce kai ƙulani har za ka rawa ma dukkan mai girman kai to gani ne mai girman kai in ji shi wai shi ne mai girman kuma in gaya maka in ka je ma ubangiji ka nan tashin kiyama ka ce Allah ga walidu ne ya tsatsa gani yan adam Allah bai masa komai ba a lokacin to saboda haka mutum ya kiyaye saman Allah to saboda haka istiharan walidi ke Allah sau ne ƙarkonsa kuma mutumin kirki shaidani ya kai sa a aiki don kirki ƙarkonsa ɗansa ne ya kashe shi ya shiga dare kashe shi da safe ya zo ana jiransa ya fito a yi sallah sai ce wa mutane ku yi sallah ba zai fito ba aka yi sallah shi ne ya ce sarki da ni ne na kashe shi saboda abin da yake yi bai da alheri gashi gashi gashi to haka ɗansa ne kashe shi mazar lazi na kabaru
بربهم أعمالهم كما اشتدت به الرياح في يوم ناصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ومثل الذين كفروا بربهم misalin wanda suka yi kafirci ma ubangijinsu misalin su amalun misalin ayyukansu na kirki da suka yi kamar sada zumunta kamar sadaka wato wanda ake yin su ba kan niyya ba kamar sada zumunta kamar sadaka to duk ba zai amfane su ba shi ne misalinsu karamadin kamar toka ne ka ɗauki toka ka saka a kan dutse kamfa mai tudu iskar darbiyar yiwu iska ta yi tsananin kada ta kada tokan kuma fiye mun asin cikin rana mai guguwa mai tsananin kada ba sai ta sanya wannan wannan wannan wannan tokan ta mai da shi kamar kura ta tayi da shi to la yaqdiru alayhi bai da iko kansa to haka aikin shi yanzu wanda ka dauki toka ka sa akan kamfa a iska yana kadawa in ya kada an ga zaka san tokan to aikin su kuma babu shi na kirkin la yabdiluna ba su da iko min ma ka sabu daga abin da suka aikata a duniya ala shay'in kan wani abu la yajiduna sawaban ba za su samu lada ba don babu sharadinsa sharadinsa shine imani to tunda ba imani kuwa babu karbuwan aiki zalika wal dalalul ba'id wannan shine bata هلك البعيد من نيسا
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم ترى بقى جنيني kai aboki nan zance na in ba gani to ka gani ka ji in ba ka ji ka ji in ba gani ma ka gani to baka san annallah Allah shine halaka samawati wal arda ya ci sammai da kasai ba in baka sani ba ka sani Allah mai ne mai wannan iko kuma yayi su bil haqi da gaskiya in ya sha in Allah ya so yanzu yi hukun sai tafi da duk mutane sai halakar da mu duk gaba ɗaya in Allah ya so Allah ka tausaya mana ya ce Allah ya kawo bi halin da wani halitta jadidi sabo don shi ba aiki ne ba mai wuya gure shi ya halaka duniya duk da sake yin mutane in ya so haka ce yi haka amma zalika hakan bai zama alallahi ga Allah ba bi azizin mai gagara Allah ba zai gagara ba zai gagare shi ya halakar da ku duka ba Allah kiyaye mu.
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فعليكم مغلوب إنا كنا لكم تبعا فعليكم مغلون أنا من عذاب الله من شيء قالوا لو وهدينا الله لهديناكم سواء علينا أن جبنا أم صبرنا ما لنا من مهيس Allah ya ce wa barazu lillahi halitta sun fito daga kabari sun zuwa ga Allah ubangijinsu don yayi hisabi ya fada da fi'ili mali amma fi'ili ne mustaqbali zai yiwu da bai yi ba ai yanzu ba mutu ba ko balle a tashi to amma Allah sai ce sun ta har ma an tashi wannan don tabbatar lallai abin zai yiwu ne ba mai iya hanawa faƙarar da abu sai masu rauni suka ce wanda ƙananan kafirai da suka fi manyan kafirai ko ƙananan masu sabo da suka manyan masu sabo lillazin na karbar gaban da aka bi su manyan wanda aka bi su kan asaba ma Allah to da suka ga azaban Allah sai suka ce ina mu aikun mun zama a duniya ta ba Allah kuma muna bin ku sai abin bin da kuma muke yi to amma yau ga shi ta koya falantum mununa anna min azabin lami shayin ko za ku wani magani daga azaban Allah na wani abu dan kankani bilanga littafini na farko nan min azabillah min sai min biyu ya ce na farko littabini na biyun kuma littabini ko za ku iya mana maganin azaban Allah ɗan komai suna gaya ma manyan wanda suka rude suka san sabon Allah ƙalu sai suka ce wanda aka bi su ai lauya da yanar lamu da Allah ya shirar da mumuma lahadai naku da mun shirar da ku saboda haka an kafi matsayaci ka za ka yi tsaya sun ce su ma sun yadda za a shiga shawara a suka ce ai da a duniyan da Allah ya shirar da mumuma da mun shirar da ku to ba su nuna cewa Allah ya da su ba kenan sun badar da su Allah sauki mana فأنتم مولون أن من عذاب الله من شيء قالوا سيسك سيسو وند وند أكا المدبوئين وند سك دنكنانا سك كيام مميا لو مميا كافرا سك كيام كنانا لو هدينا دانا لو دعا الله سيدة مو أدونا لهديناكم دامون شريكم وان دامون شريكم زواج شريكم saboda haka halaka ne muka yi muma mun halakar da ku sawa'un alaina daidai ne kame ajizi na mun fi gida amsa barna ko kuma mun yaƙuri to malamin ba mu daidai makawa za mu shiga zafin Allah kiyaye wanda aka bi mutum ya bi mummunan shugaba kenan to saboda haka sai annabi ya ce in sun shiga wuta ne za su yi kafadin wannan sai su ce kafin shugaban suna gaya wanda suka bi annabi sarasarama ya ce a sai su ce ku zo a su ne suka fada su ce ma 'yan uwansu ku zo mu mu firgita kamar wayo mu yi tawaye mu gani ko zai amfani mu sai su firgita suna kamar zanga-zanga a cikin wuta har shekara ɗari biyar ɗari dubu biyar suna yi ba su ba sauki su ce a da a duniya yin abu ya tsirani haƙuri yana maganinsa to ku zo mu yi haƙuri a cikin wutan nan nan ma sake yin wannan shekara dubu biyar din to saboda aka sassa ce daidai ne kare mu ko mun firgita ko ba mu firgita ba ba mu dai makawa sai mun sha zaben Allah Allah kiyaye mu
قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما سلكتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان فالشيطان شي كنسى إبليس an yi an shiga wutan haddasa da maƙuli a lokacin da aka hukunta al'amari aka gama komai yan aljanna suka shiga shiga aljanna suka ji daɗi suna farin ciki Allah ka sa mu ne yan wuta suka shiga wutan da suka suka na bakin ciki su ma suka tazo to nan ne lokacin shi kuma shedan zai yi musu huduma ya ce ko ya tara su duka su yan wutan ya hau mimbari a cikin wutan jahannama ya musu huduba ya ce kun ga dai da inda Allah Allah wa'adakum ya muku alkawari wa'adar haƙi alkawarin gaskiya ce ne za a mutu a tashi za a yi sakamako to Allah gaskiya ya gaya muku ni kuma wawa cikin na muku alkawari cewa ba mutuwa ba tashi in an mutu shi ke ne zai kayan wannan ba mai yiwa ba ne falautukun sai na saba muku alkawarin da Allah ya muku to wannan abu wa ma kayan ri a yakun mai sunani ku sani kada wani ya zarge ni ba na ba tilas ba wanda zai ce ya gaishe dan lokacin da yake ɓaddar shi za akwai ba wanda ya gani ba wanda yake da iko ba ni bai da iko dama kan ku nan da iko sai dai kun bi ni illa sai dai an da wata kun na kira ku ne a wasiwasi fastajabtu li ku ka ansa min kuka kuka ki jin kiran Allah wanda ya aiko manzanni to fala ta lumuni kada wani ya zarge ni walumuwa musu ku zargi kawun ku cewa ku ku ne da ba matsayata ma alabi musulunkum ni kuma ba zan iya taimakon ku ba ba zan taimake ku ba kuma ma an tafi musulunci ku kuma ba za ku iya taimako na ba dama a duniya an taimako shi gunki ba ya taimaki kansa ba balle ya taimaki wani to ba zan taimake ku ba za ku taimake ni ba ta yayi wa kasira bi musulhi ya ko bi musulhi to bifatihin yayi wa kasira to ni ba za ku taimake ni ba ni ma ba zan taimake ku ba kuma ni kafatu ni ka na yi kafuci na yi musu ma shakku tare da kuke mini da Allah to na ka na ce na muku ka ba ruwan da kada wani ya sakin haka abu ya bace min gamlu gaban haka da a duniya kuna dangantawa wani da na danganta shi gare ku kuna danganta shi Allah to inna zalimi Allah ce azalime kafirai lahum azabu suna azaba mai tsani a cikin wutan jahannama ألا يبعد هكذا ثم جاء وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
ومن الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات an shigar da mutanen da suka yi imani suka biyar da imani da aikin kirki to su kuma su ma sai a musulun a shigar da su aljanna Allah sa mu ne tajirimin daji hallan haru ƙoramai guda hudu na gudu a ƙarƙashin aljanna su ma in sun shiga halidi na sararsa wama har abada fiha cikin tafiye da daɗin rabin da izinin ubangiji su tahiyyatun fiya gaisuwan da suke a cikinta ko kuma gaisuwan da ake musu daga Allah da mala'ikun Allah da kuma gaisuwan da ke tsakanin su suya su shine salamu aminci aminci ka aminci har abada ba za ga da bakin ciki ba Allah ka sa mu ji wannan magana Allah sa mu ji wannan gaisuwa to ألم تر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء
alam tara ba ka gani ne abokin zance na kaifa larabar lahun masana yadda Allah ya saka musulmi ya saka misali ai kana gani to shi ne kalimatan ɗayi bata kalma tsarkakakkiya mai daɗi ita ce la ilaha illallah da kuma mm, yar uwanta muhammadu rasulullahi ko ma kowane kalma kamar tasbihi kamar tahmidi kamar istighfari su ne kalma masu dadi to haka suke to kamar karkashin yadda dai bace kamar itaciya ne wanda take karkakakkiya ita ita ce itin dabino yadda take umfanin wanda ya fade ta kamar dabino ne an zuwa asalinta sabitin ya tabbata gashi can ya yi sama asalinta ya miƙe ya sama tana tsaye tana shan iska wafarwa da kuma na fisabayi shi ma asalinta yana tabbata yana kafa ƙasa rashinta kuma ya hau sama tuti tana ba da umurha abincinta kullahinin kowane lokaci بإذن ربها بإذن أبينتا to kazalika haka ne kalmar imani yake tabbace a zuciyar mumini kuma aikinsa yana hawa sama shi kuma yana samun albarkan aikin nasa da kuma lada a kowane lokaci haka misalin kalma kalmar lada ilalahu to wannan wayadribullahu lamsala Allah yana saka misalai ga masu ganewa linnasu ga mutane la'allahum domin su ya tazakkaruna su azantu don su azantu ne Allah ke misalin da su fayumina Allah mai imani mu je ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ولا من قريب
kuma misalin kalimatin habisatin kalma kazama ita ce kalman kafirci to kashayyatin habis kamar itaciya ne kazama itaciya ita ne guna hiyal hanzalu ita sa dama ba ta da ƙarfi ta tsallo fana ne akan ƙasa ita sa sai ka tur aka kama a sai ka turbuke ta min farko hali a bayan kasa daman sun da ba ta shiga ciki ba ma lahabin tsarari ba ta da wani matabbata sai ta bushe kawai musamman wasa batu ka zalika haka kalman kafirci la sabata laha ba tabbata gare ta wala fara laha babu reshe gare ta ولا بركة باكم البركة تثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
يثبت الله على أن أتبت الدع الذين آمنوا واندسك إيماني yana tabbatar da su bilgaunin sabit da fadi matabbaci ita ne kalimatu tauhidi Allah yana tabbatar da ita ga mumini fil hayatid dunya wa lahirati a rayuwarsa na duniya da lahira haka har cikin kabarinsa lamayar alumin malakan lokacin da ya mutu mala'iku da ruwa sun baye shi waye Allahnsa wani addini ya yi waye annabisa to su dama yana zuciyarsu farji sai su an samu su amsa ya amsa da cewa Allah ne ubangijinsa musulunci ne addininsa annabinsa kuma shine annabi Muhammadu to sai su amsa da wannan ina shan bisu ka gane ko to shi kenan sai su amsa da daidai wa daida kamar yadda yake cin buhari da muslim idan mutum ya mutu an kai shi kabarinsa na haula wa zaƙon wata labar dukkanmu nan wannan abu zai same mu Allah bai ba mu sa'a idan mutum ya mutu a kai shi kabarinsa in aka watsi yana jin takalmin mutanen da suka kai kabari yana jin talinsu har annabi yana ya kance ku yi addu'a ku nemi sai kuma dan uwanku don yanzu yana nan ana tambayansa shi ne kaga mutane suke addu'a annabi ne ce a yi amma an samu malaman zamani sun ce karkata yi in an yi abace kawai hadisi ne sahihi na buhari da muslim ya ce ku yi addu'a ma ɗan uwanku yanzu ana tambayansa ku roƙa masa katari wato ya amsa shi kenan sai idan wato sai su amsa da daidai wa daida kamar yadda buhari da muslim suka fara to a lokacin wani fadi ya ce mala'ikan da zai so mu zuwa gusa shi ne mala'ika rumanu rumanu shi shi ɗaya yake zuwa in ya ta da shi sai ya ce mata mai kai a duniya daga balaganga zuwa yanzu kabarinka ka rubuta mini ta ce ban da takarda ban da alƙalami ban taula ko ya san rubutu ko bai san yi ba lalle zai rubutu rana na tilas sai ya ce a tawadanka shi ne yawon bakinka alƙalaminka shi ne yatsanka kuma takardanka shi ne wannan likafani naka dalilin da ake farin likafani ke sai ya ga masa bashi sai ya so mu rubuta daga lokacin da ya balaga ayyukansu na kirki da munana duka in yayi in aikin kirki ne yana rubutun abu yana da haske in ya karshi ba da abin da zai masu ya karba komin dadewanka a duniya daga balaganka har lokacin sai ka rubuta sai ya kama ya nade sai ma ka sa maka a wuya shi ke nan to sai ya tafi idan ya tafi shi ne mun kari da nakiri su su zo su kuma abin mutumin kirki sukan zo da haske amma mara kirki sukan zo da abin tsoro ne in sun zo sai su daga shi sai su ce ma rabbuka وما نبيك وما قلتك وما دينك وما نبيك ويا أبنجدك ما دينك ولا القبلة القبلة ويا النبيك فالوقت in ya in yayi katari Allah ka mana katari sai ya ce rabbi Allah Allah ne ubangiji na annabi Muhammadu shine annabi na musulunci shi ne addini alƙibla na shi ne ɗakin kaba wato shi ne sallaki ne to ce su kuma a nan sai su yi bacci kamar yadda yake ango yake bacci ba mai firgitar da shi sai kwanta sai a yalmata masa kamarinsa sai a sa masa kabari a cikin haska kamar rana ba abin da zai dame shi Allah kamar haka amma in kafiri ne ko munafiki in sun ce me waye ubangijinka me ne addininka me ne waye annabinka me ya alƙiblanka su waye yan uwanka sai ya ce "Ah, ni ban sani ba ina jin mutane suna faɗin magana da ya kawai na faɗa bai faɗi ma abin da jin ba sai ya ce to da ka sani kuwa sai a ƙuntata maka ransa ƙirjinta nan da sai haɗe su rita dukansa da guduma in an masa guduma ɗaya kabarin sai ya kama da wuta ba za a bari ba har ranar da za a yi tashi biyama to Allah ka samu muna cikin masu kalma tsarkakiya wurin Allah yana batar da zalimi na zalimai kafirai falatadi shi ba zai shiru ga amsan ba ya ƙuru bal ya ƙuru ya kance lanadiri ba mu sani ba kama fi da kamar yadda ya zo a cikin hadisi kacci su muni alhamdulillahi صدق الله العظيم
Allah shi yadda mu Allah shi mutum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلمان لأننا يسأل أشكال عن الإيمان بالصورة.
Amin.
السلمان كمان بيان الدين يزيد نفس بقى خبري.
Mm.
وشو اللي بيجي لا بس سوى يا بيبي.
haba to sha'anin Allah ai abin ko bai iya larabci ba yaya mutumin da bai iya rubutu ba za ka ce zai rubutu Allah ne fa ka ce maka dole zai amsa ai dama mu an mutu duk hatta shi kiyamar da larabcin ake yi za a mutum zai zai yi larabcin ba kuma da wuya ba zai in Allah ya katacce shi in dai mutum bai katari ba shi ne zai masa ba zai yi zai amsa da rasul
Wannan ce, "Assalamu alaikum." Ana ɗaukar tsammanin menene bambanci tsakanin asiri da sihiri?
asiri Da sihiri, eh, asiri na, kamar a yi mutum asiri.
eh na ji dai asiri da sihiri hanyar su daban sihiri shi ne a yakan yi wa mutum wasu abubuwa in an yi niyya in Allah ya yarda sai a masa sihiri ko a ko a cu- cuce shi da wani abu asiri kuma ayu- ayyukan ko ko ko magana muka yi da kai wannan na asiri shi su ya zama asiri ba wanda zai ji in kuma ya zama na asiri ne aka yi tsakanin wani da wani ma to shi ma haka ne Mhm.
ce menene bambancin tsafi da kambun baka da suku
tsafi na
kambun baka wato shi ne akan ce masa ainu amma ainun nan ya bambanta Kam- kambun akwai wani kambun bakan da yana da- har mutanen kirki masu na da yi wanda in yayi magana ko na alheri ko na shari sai gudana shi ne kambun baka amma kambun bakan da mutane suke faɗi shi ne maita shi kuma tsafi ne yawa to maita ma iri-iri ne ta
ya ce mana idan mutum ya cuce shi zai yi masa asiri don ya saka wa kansa abin da aka masa in ba rage hakura ba
idan mutum ya cuce shi shi ne to kama a nan sai mu maimakon asiri sai mu ce addu'a in mutum ya cuce ka za ka iya masa addu'a ya za ka yi idan mutum macuci ne za ka yi addu'a har ma an yadda in mutum ya cuce ka har ka roƙi Allah ma ya raba shi da rahamarsa saboda haka zalunci bayi da ke yawa ana yin haka Mhm.
sai ce mana wani irin addu'a ne za ka iya yi mai kyau kuma da gaske ne lokacin addu'a yana da yana lokacinsa kamar in za ka yi addu'a ko lokacin Eh, wato addu'a mai kyau addu'a akwai lokacinsa a taƙaice dai in an yi addu'a da nufi zai zama yawanci kafin a gabatar da addu'a ai mun fada annabi yaqubu wanda ya fada da wanda muka arkisan nan ai bai yi addu'a ma 'ya'yansa maimakon ya ce ku je Allah ya gafarta muku sai ce su bashi sai asuba ko kuma daren juma'a to ya tashi yayi addu'a suna bayansa a yayi sallah yayi sallah yayi sallah da ya gama to nan yi addu'a ya ce Allah ya gafarta masa saboda firgitan da ya yi a kan yusu kuma Allah ya gafarta ma yayansa saboda abin da ya gudana tsakaninsa da yusu to saboda haka addu'a tana da lokaci kuma ana lokacinta shi ne kamar goshin asuba don hadisin annabi ya ce ikon Allah zai zo zai zo sama har goshin asuba wajen ƙarfe uku zai zo sama ta ukun nan ya ce ko akwai mai roƙo in bashi ko akwai mai neman gafara gafata masa ko akwai mai neman ajina bashi to lokacin ake so ka tashi ka yi addu'a kowane iri na alheri haka kuma akan tintata lokaci akan tintata bigire tintata bigire shi ne ka bari sai kamar ran juma'a da su daren litinin ana samun istijaba cikin kamar su na wato su ne kuma shi ya sa mutane ba ga shi ana zuwa umra yanzu ba aiki ne saboda samun gun addu'a ne addu'a yana da mahalli yana da lokaci yana da mai addu'an ma ba ma addu'an ma ba kowa iri da bane ko yanzu mun karanta ko addu'an ma ba kowa addu'an addu'an wani Allah ya fi karba kan da wani yawa to Allah ce mutum ne
assalamu alaikum malam mutum mutum ne yake da mata amma ba ya jin daɗin zama da ita ubansa da ya gani sai ya ce bai sake matar to ya halatta uba ya sake matan ɗansa bai halatta ba idan an ce an yi aure ko uba ko uwa ko dan uwa ko shugaban bawa bai isa ce ya saki maka mata ba kowaye sai dai in na bakin ciki ne iyayen su ga bakin ciki kawai amma ba su da daman wani ya sake ta sai shi mijin salati goma ga yanzu sallallahu alaihi wasallam sai ma'abba
Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya rufe asirinmu Allah ya ba mu lafiya Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar mana da zuwanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karon arziki tun da suka sauka a Najeriya da kuma duk duniya mana to Allah sauke su mutane masu kashe mutane nan ba dalili Allah ya raba su da abin da suke yi Allah ya shirya da su wanda kuma bala'in ya same shi Allah ya taimake su Allah sanya ya masa bismillah Allah la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يجدون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما آمين Allah kiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mu a gidajen mu Allah kiyaye mu a garurukan mu Allah kiyaye mu duk dukkan musulmi yana kiyaye su daga abin da zai zama warada a gare shi shi ne abin da zai samu a yi ana kai to Allah raba mu shi Allah ba mu lafiya mu karanta ayatul alam na shara alam na shara da ka sadda ka wadda na kan kan da zan ba da ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب Amin.
Allah sauƙi mana al'amuranmu, Allah biya mana bukatunmu, Allah ya ba mu da hala, Allah ya ba mu da bakin ciki, Allah ya yi mu na musulmai da suke na ilimin zamani da ilimin addini, Allah hore musu, Allah kyautata mana, Allah ban بسم الله الرحمن الرحيم أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من ربي وكل أمر سلام فيها تامت ليل الفجر Allah ka albarkace mu Amin.
wannan taro namu Allah albarkace shi Amin.
don albarkan alkur'ani Allah ya kowa mu albarka Amin.
Allah ya albarkaci gidajen mu Amin.
Allah ya albarkaci duk abin da ya bamu Amin.
da abin da zai bamu Amin.
Allah ya sa albarka a ƙasar mu Amin.
Allah ya sa albarka a garin mu Amin.
Allah ya sa a angoyin mu Amin.
Allah ya sa a gidajen mu Amin.
Allah ya mana albarka Amin.
Allah ya sa albarka a hannun mu Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم لما انت ما تنزلك وتنا بجارك فقدمنا كما ما تفعل لكم وتنا يا ذا الجلال والإكرام لك الأجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين